أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daren daya ga wata na ramadan wannan bangaren lissayin wata gaskiya yau ganin saudiya sun wata rawi sun wata rawi daidai wutar wata kenan duk da muna magana a hukumce ba a ce an ga wata ba muna jira bangaren azumi kenan na sanarwa na yanzu ma na labarin an ce an ga wata wata unguwa a mun ce wannan labari ba mu tabbas kan shi sai mun ji a hukunci amma ce a nan kin ma a wanda aka ga wata kinan da yanzu kenan kuna a shirya insha Allah ko ba zama ta cikin shirya insha Allah kenan za mu ce yau daren ɗaya ga wata na Ramadan hijira dubu biyu da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da shekara ta 2022 ganin yau shi ne kenan karatunmu na ƙarshe na juma'a juma'a kuma sai na kullum insha Allah bayan da asar kare hudu da rabi insha Allah za a fara insha Allah na kullum bayan da asar yan uwa ganin abin da ya wata malamai sun ta bayani kuma an sha dai bayani ba wani abu daban sabo illa kullum mutum ya rike shari'a ya huta da wahala lokacin ka rike shari'a kai dai an ce an gani ka doka an gani ka aji ka huta kurum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam inda ganin wata he wanda wani he masu matsayi he wani yan Allah saka wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gari an nemi wata ba a gani ba wata ruwa Abdullah bin Umar shi yace shi dole shi kadai a Madina duk wannan safa manzo Allah ya ce su ma ba wanda ya wata shi kadai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kai dai ne ko ya kowa gani yace a tafi azumi gobe wani wuri ma ba ma a madina ba an nemi wata kam a madina ba wanda daga daga masu allah har sahabai gaba daya an doki azumi tukun talatin sai an yi la'asar bayan la'asar ba sai ga wasu fatake sun fito daga nesa suka isko madina ana azumi har la'asar ta wuce suka ce mun mutum a daren jiya muka ga wata a wuri kaza manzo Allah ya ce maza maza a je bai ce ba bari tun haka da tsan goyi gobe za ka da yawa ya ce a yi shaida a mutum ya gaya kowa ya sha ruwa kuma gobe sai mu je mu idi kuma kaga ba wani magana hewa ne hewa ne in dai an gani yan wa kaddara wannan mutumin ƙarya yake kai ne gare ka aiki da zai shari'a za kuma a yi yawa ƙarya ta yawa waye na biyar rai ma kuma na hukai na biyar rai kuma na hukai har da nasu ƙura'ani na biyar rai da mu na hukai ma amma shari'a tana yake da zahiri matuƙa abu ya bayyana an ga wata kurin ka ɗauka ƙin yi shi ne matsala kuma rufe rudun haɓa da baka buwar shi allah ya shirya da mu a ganin za mu taƙaita tambaya guda biyu ɗaya yana cewa tabbacin yin me tasbihi da ake subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu ka kawa nawaki kawa 25 kusan tasbihi akwai kala-kala akwai goma goma subhanallah goma walhamdulillah goma wallah akwai goma ya tabbata akwai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallah akbar 33 ari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ya tabbata akwai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kai 25 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar karam la ilaha illallah wannan ruwa cikin sunan nasai ta tafata duk ne a cikin sunan nasai kenan 20 da birni shi kuma kurin gari ta gama gaba daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar awa 25 ya tabbata shi ma sai malam menene hukuncin ko tabbacin yin sallah raka'a biyu ba da asar to wannan abin mun sha wannan karatu ne wa masala ta sabanin sallah bayan asar tana sabani mai yawa amma mun karanta na ruwawi kamar da cikin sisla sai na labani ya yi munakasha kan magana kwarai kuma da karatun mala ta ibn hazar kusan duk tayi guda yi kan wannan sallah ya kawo ruwawi daga tabiya daga safe sama da 20 kan wannan sallah da ruwawi kan kun tabbatattu kun suka kawo magana tabbacin ta duk da abin da ya shahara rashin yin nafila bayan asar amma maganar da su suke yi raka'a biyar ba nafiloli ba wanda aisha radiyallahu anha da aka mata magana cewa umar bin khattab yana bugun mutane akan nafila ba da aka tace Allah jikan Allah jikan umar Allah jikan shi tace umar ya mu sallah kuma ya san annabi yayi amma iyaye haka saboda mutane ga magarin mutane kada a bude kowa ta nafila ba da aka su dauka za a yi har lokacin da aka hana haka Abu Musa Sha'ari Umar ya ko shi ya sallah ya har zai jira bugun shi yace kai abin da zaka daban fasa wa dan kai ko dan magana wani jawo ƙarshe zan fata yi haka ana ga zarafin haka a cewa ni shi ma umar ya suko shi cikin bugu da yake yi ita laban haka da kafin yi ya bin zaɓe ba laban haka na da wanda yake ka a takaice dai masallace sanan nan amma abin da ya shahara ba a yi na fila ba da lagar amma a kasiya kamar albanin cikin silata ka cewa ina masu rayuwa suna ta mutu albanin ke cewa masu rayuwa suna ta mutu raka'a biyu ba da ta taɓa da kwanu ruwa cikin ruwa ingantattu duk da akwai saɓani kan magana amma gaskiya ba kun nafila ba nafila muka da kamun babu amma raka a biyu ta tabbata da sai ingantattu kan haka gaskiyar magana duk da wani mai sabani wallahu ala sai za mu tashi aya ta 181 ganin mun zo ƙarshen wata kuma ƙarshen karatu kuma duk su shi ne muna sun da dama da yi da yi da sura insha Allah kuma Allah ka dama bismillah ar-rahman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين muna cikin bayani na annabin Allah Shu'aib bayan duk wa'azi da yayi na jan hankalinsu wajen tsoron Allah da kaɗai ta Allah sauransu cikin wa'azi da ya musu bayan da shi can babban kawurci akwai babban banna wanda yake shiga haƙƙin talakawa ne rage haƙƙin talakawa na rage awo rage muddi ko abin awo gaba ɗaya a jumurce shi ne cikin wa'azi da yake musu ya ce awful kai ku cika abin awo alkayin asalin abin da ake mai ziyo na ake aunawa mizan abin da yake aiki na yauni duk dai abu ne na haƙƙin mutane ake kira ku cika ma'auni wala ta kunu min al-musirin kan ku zamanto daga cikin masu rage mutane haƙƙin su wazinu bil qistat al-mustaqim kaga yace ku yi awo ba ai magana kai da kuma ya ka ku yi awo kiran bangaren awon nauyin ma ku yi awo bil qistat al-mustaqim da abun awo mizan wanda yake daidai wanda bai shiga haƙƙin wani kada ka sa nan yayi ma'ana an ga zuba wajen wajen naka ya zama tuka ɗan ne wancan yin rinjaye wajen abin awo ka yi daidai wanda illa ma abin da ke bukata wanda ka yi shakka na ku ya yawa da ka yi shakka ko ka rage ma wani kenan ɓangaren awo na awo na mai zuru ku cika kun ɓangaren ne wani ma ku yi awo ma abu ne wanda yake daidai zai ba da haƙƙin kowa wala ta baka sun nasa a shi aku kada ku rage wa mutane haƙƙinsu mutum ya sai tiya ɗaya kilo ɗaya kilo biyu ka rage mai shiga haƙƙi ne wala ta aso fil adam mufsidin kuma kan ku rika shiga banna kan ku yi banna a saman ƙasa nan sai bayan magana kawurcin kawurcin mahalla magana rage mudi kuma bannata ne alzalimai ne a saman ƙasa da haka ce wata ku واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين kuma ya ji hankalinsu da girman wanda yake kiransa zuwa gare shi da girman wanda yake masa wannan hani kan wannan banna ya ce wattaƙun lazi halakakun wani jibillatar awwalin ku ji tsoron wanda mahalicin shi halice ku ba ku ba ma uwayenku ma yan harko shi halice su idan ku ji tsoron wannan ubangiji ku bi dokokin shi na jikin hankalinsu da jin tsoron allah wanda ya muku wannan baiwa ta halittar ku da uwayen masu gabata shi ne mahalittu wani wa'azin da ya mai suka ce قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ƙalu inna ma an tabi na musahari amsa suka ba shi wani bayanin da ya yi a suka ce kai wurin kana daga cikin wanda aka wa sihiri aka yi wasa da hankalinka mana ba ka da hankali kana hayaniya da kurin don baka cikin hankalinka haka suka ce mishi kuma wa ma an tabi illa basharun mitruna yau shi zaka ce allah ya aiko ka alaƙar mutum ne kamar mu nake suna inkarin allah ya aiko da mutum ya za a yi kuri mutum ko mutum ka bar mu kurin ina da zuwa kan makadibin da mina kadibin kurin muna ga ce wannan ba da shakka muna kurin tabbatar ce kurin kai ne muka ne shi ne haka aka ce ma annabin Allah kariya to na kai wancan maka yake mai wannan annabin Allah manzo Allah ce da kariya yake ba kuma in suke tabbatar da ba gaskiya suke ga alama na barazana cewa an har gaskiya ne me suke nema فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين
قال ربي أعلم قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
yanzu amin fa'asqit alaina kisafan min as-sama in kunta min as-sadiqin cewa in har kai annabin Allah ne na gaskiya Allah ya yi koka to an ki ba a yi ka sabako da wani yanki sama ta faru ta kashe mu ka zaune a iyaka tabbata ma da wawaye ne don ku ce in gaskiya ne Allah ya shirye da mu ruwan gwada sai da ahu a zafa kaga akwai wuta kwarai kwarai ya ce ta tabbatar da wuta magana ce ta rashin hankali suka ce a saban a yanko da wani bangare na sama ya faɗo kanmu in har gaskiya kake nan cewa a kore shi ne in har gaskiya kake kala rabbi a'lam bima ta'malu wannan lamarin aya a halakar da ku a bar ku aikata ina ba zai ba na bane wannan Allah ubangijin da ya yako shi kenan ubangijin da ya yako ni shi ya kowa sanin me kuke ciki me ya dace a mu wannan ba na bane ba fakantabu suka karyantar da shi cewa ba annabin Allah bane ba sakamakon haka fa akhadhum azabu yawm zulla sai azaba ta ranar inuwa na malaman tafsir na bayani duka akan magana guda suke kan cewa mutanen shu'aib an musu azaba ta yawon zulla shi ne girgije sun samu hori da bala'in za'i allah kun bala'in za'i sai wani girgije ya zo sai wani girgije sai ba da inuwa ganin neman sanyi aka musu aka ce aka musu ƙorabo sai kowa ke son shigowa wannan inuwa ya samu wannan girgije da ya taru kan haka shi kuma ta lalace ta allah allah ya musu ka shigo da kowa ya shigo suna ganin ne wani jin sanyi ashe lokacin azaba ne a wannan wuri ne Allah subhanahu wataala karkashin wannan inuwa ko sai zulla inuwa wanda aka musu ce aka musu gilgije da aka yi magana ba haka murajafa tsawa da aka yi ko saiha a wani mutum da aka yi tsawa kuma kowa sai aka yi tsawa da ƙarfi ta ta girgizawa kina an samu inuwa an samu tsawa kuma an samu girgizar ƙasa lokaci guda ne Allah ya gama da su innahu kana azaba yawm azim wannan azaba ta yawm zulla kware azaba ta tawuni azaba mai girman gaske haka Allah musu Allah ce inna fi zalika la'aya cikin lamarin shu'aib da mutanen shi yanda mai wa'azi ke wa'azi wasu ce ƙarya ce san kaman ba annabin Allah bane ba dan sun nemi aya ba ka aya su ƙarya ce su ci gaba da bannan su karshe ne ga abin da ya wakana yanda Allah musu Allah ya halaka su tawna kenan akwai abin gani a lura kan ta kawo kanku yi tsoron Allah ku dokokin Allah kada da ana wa'azi shuru ai a kaza ba za ba kaza Allah zai muku kaza zai muku kaza Allah bai ku ba ko kuma an kare ba komi a a ku dokin tare sai ka yan baya yace wa ma kan akatul mu'min din ce man yi mutane wannan abin kamata mai hankali ya gano ya lura kada kai gare shi amma man yi mutane ba sa imani kuma yace wa inna rabbaka lahu wal azizur rahim abin da kimai mai ta wani kisa cikin sura lalle ubangiji ka mabuwaye ne kina Allah ba abin da ke gagara Allah Allah abin da ya so ke yi mai iko ne cikakken iko abin da ga dama ke yi amma lokaci guda arrahim ko mai jinka ne mai jinka ba shi amma da rama Allah ba Allah bai jinkirtawa amma rama Allah ya barku ai dai dai mai rabo ko mun rabo kuma Allah gama da shi ci gaba وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
ce wa innahu ana ishara ga shi alqur'anin da ke hannun da ake karanta muku kun ga wannan alqur'ani la tanzilu rabbil alamin tabbas sabkakke ne daga ubangijin halittu gaba daya daga sai yake gaba daya Allah ya sabkar da shi kuma nazala bihi ruhul amin kuma malaika jibril mai tsarki wa wannan amintaccen Allah shi yazo da wannan littafi daga Allah yake kuma yabi ta hanyar amini a cikin malaikun ma malaika jibril wanda kuma amini ne akan sakon Allah bai karawa bai dadawa yanda aka ga mai haka yake isar da shi shine ruhul amin al-amin kenan kuma wannan ƙur'anin ya sabakar da shi ala qalbik a zuciyanka iya karantawa da iya hada cewa da har kuma annabi sallallahu alaihi wasallam karantawa iya maimaita iya hodi lakta a kanka motsa harshenka la taharbi bi lisanaka ta ajal bi ina rayuwa da mau da qur'ana haka ce kanka motsa harshenka motsa ba ruwanka mazan iya tsoron ka aje a ƙari ya mance jibril iya karanta shi ma yana karanta yana wada aka ce a la tuharrik bihi lisanaka ta ajal bi ko kace kaka motsa dan gaugawa inna alaina jama'u qur'ana sunna da bayana wannan alamar za mu karanta maka eh za a tattara mashi kamar a zuciyarka kuma a maka bayani duk ba ruwanka ko ka shurara ko zai shurara ana karewa ya kiyaye komi na kenan an sauka da wannan qur'ani ce akan zuciyarka kuma ya ce litakuna minal munzirin a sabkar da wannan littayi don ka zamanto daga cikin masu galgadi galgadi kake kahir da baci a gyara kuma ya zo bilisanin arabi mubin ya zo da harshe balarabe kuma fasir wani bayanin shi a hiniki karara ba wani shubaha a kan shi wani shine cewa alaƙar ƙur'ani da larabci shi ne cewa dangantakar larabci da musulunci ganin annabin balarabe shi littayin balarabe ne haka nan dole ya cike wannan shi ne ƙa'idar girmama larabci a wajen musulmi don daga annabin balarabe ne kuma ƙur'anin allah ya zaɓi harshe kyakkyawan harshe harshe mai fasaha ya samkar da littayi kuma iya littayi ɗan wani shi ne alaƙarmu da larabci game da addinin musulunci ana girmama shi don wannan matsayi ba don ba ƙabila ko jinsi ko kaza wannan shi ne ainihin girmama shi don littafi wani girman littafi ke na ƙur'ani ya sarko da halshe ba larabe kuma da ke fasiri don asal larabe cikin ko a yanzu kowa sani a cikin harshenan duniya harshe ne mahi kalmomi mahi fasaha da balaga cikin harshen duniya har yau dole ka ta luga kalmomi na maganar duniya Allah kenan da gaske ya san me yasa yi eh yace wa innahu wa innahu la fi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayah an ya'lamahu ulama bani إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
na'am yan uwa mun kare karshen ayar mu mu gane muhimmancin larabci ga mutum musulmi yan uwa zaka ga duk wata siyasa ta duniya an zo ga faranci ce amurka ce ingila ce kaga a duniya akwai kungiya ta francophonie ko akwai ta ta wata ke wannan ta ran ingila commonwealth commonwealth ko commonwealth kungiyoyi ne ko na halishe iya da yan goyon baya da neman karantar da shi da ya kashe a duniya sai mene ta wannan harshen kowa ke son yada mulhoshi a duniya to sai musulmi ce shi bai da nashi shi musulmi bai da nashi ke muna mu qur'ani shi kuma qur'ani arabiyyin mubin bilisanin arabiyyin mubin isa ke dole mu goyi bayan harshen larabci da shine harshen isa da sakon musulunci shine harshen qur'ani duk a kan abuwa ya ce daga kaza aya kaza aka gano fasara ce ya ta tafsir iyawa ya dinga kuskure naka shine jigo ce muhimmancin kulawa da larabci ga musulmi dan shine halishan isar da sakon Allah da nan manzon da Allah ya aiko daga larabci da dauka a yi bayani ga wani halishi haka dole kenan mu kamba mu harshen larabci ba shi muhimmanci a cikin musulunci yace wa innahu la fi zumrul awwalin shi wannan qur'ani da ke ba labari mai wannan matsayi ba haka ba kurin kwaram yanzu kun an zata ya bace annabi a labarin shi cikin littattafan yan farko a taura a injil a zabu duk wannan a littattafan yan farko ma akwai labarin littafi balarabe na annabi balarabe zai zo da matsayin shi da komi tuni an bar labarin ana jira ne Allah kawo shi yace awalam yakul lahum aya shin wasu mutane ba za su gane wata aya ba alama su gano da mahimmancin ƙur'ani ba kawai tsakarar na bai wadda kun aka shi kurin ba da dinin komi ba su gano wa an yi alamun ulama ba nusu zai cewa malamai kayan su kowa sani a wancan zamani banu isra'il su ne suke da masaniya game da ilimi daga wajen allah suke a taura ko maganar zaburkin injil bangare guda na nasara kenan wannan ya kamata su sauran kahurai ko su ƙurashawa su gano da cewa ƙur'ani daga wajen Allah ke saboda malamai na banu sai wanda ba sai da manzon Allah ba suna adawa da larabawan sun san da labarin ƙur'ani da ai da yawa daga cikin ahlul kitab yahudawan da yawa hakan saran nawa suka musulunta kuma da musulunta su su malamai ne a cikin addinin sun tabbatar da wannan annabin sun karance shi sun ga duk labarin shi da abin da zai zo da shi kidan wannan game hankali kada ba bari Isra'ila ba ta da ku dauki dashi ku gano littafi ne daga wajen Allah can dama akwai labarin shi a cikin littafin yan farko yace walau nazzalnahu ala ba'd al-ajami fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin Allah ce inda su annana magana ba da asalin jigon wanda annabin ya zo a cikinsu suka zama to jagororin ya da addinin ya ce Allah ce inda muka saukar da wannan littahi ga wani harshe wanda ba larabci ba a basu a karanta ma kore shawa kuma ce larabawa ba sa da su yi wani musulmi ba musamman ke ba za mu ka taɓa gwaranci maki ba za a bada ke wani ba a zamin imani to ya ka sauko da harshen nan ne kiran ba ku da abin wani an sako da harshen naku don su ne jigo lalle asali ƙur'ani na kowane duniya amma daga ina abin ya zo daga ina aka da duniya wanda allah ba jagorancin yaɗawar su ne ƙurashawa cikinsu ne manzala yake na tarma cikinsu aka sa abubakar su umar su usman su ali da duk mahimman sabai saura ɗan zawa daga duniya masu kamawa ne akan wani aikin amma ɗan fal daga nan allah ya ga addinin duniya gaba ɗaya da na farko kisa kana saukar da shi da harshen da suke ji inda za ta gane don su ma suke sako duniya ya ce inda walau nazarna ala bada al'ajamin inda mun saukar da wannan littafi ga wasu wani daga cikin ajimawa wanda wace al'ajami duk wani ajami duk wani balbalare ba shinuwa ne jafoni ne bahaushe ba barbare ba duka duka ajami duka mun mace ba gwarawa ba gwarawa kun ajami ba ajamin cikin duk da balbalare ba ba ajami ya ce inda wani daga cikin ajamawa aka saukar da wanda tayin faƙara a wa'alim ya karanta musu da halishin shi ma kanu bi mu'min ba sa imani kazalika salakna kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Allah ce haka yadda ka ga haka ya Muhammad ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam bashi hakuri kai da wani mai tasliya kadhalik salakanahu fi qulubil mujrimin wannan halin da ta gani na mutananka na ƙaryatar da gaskiya ƙaryatar da manzannin Allah wannan halin haka muka sanya wannan ɗabi'a cikin zukatan mana haka halin mujirman yake ƙaryatar da annabawan Allah ba gare ka aka fara ba haka halin mutane yake za a ta gaya musu gaskiya ana musu wa'azi amma la yu'minu nabi hatta rawal azab al alim haka ake ta wa'azin ba sa imani sai azaba mai tsanani gadangadan ta zo sun ga kulwa bari ko bari maka neman a koma kun babu damar koma fayati fayatihim baghtatan hum la yashurun wannan azaba za ta zo musu kwaram shine kwaram bagatan kwaram shine kuna wasa ya zo zama kidan babu shiri suna da shi ke suna banna ya da su sakai su kawo kullum a shi karuwa ke ana jin daɗi abin shekara nawa na tawazin ba abin da ake suna kamar an wuce shi kuma Allah lokaci da ban bai yi ba shi yasa ya kyale su abin ya zama kwaram shi kenan an tsare ba da makoma baya al'umma ɗaya a duniya Allah ma wani afuwa a tarihin duniya mutanen Yunus su kaɗai Allah ba wani baiwa aka suka imani azaba ta zo kuma ta koma ba a halakar da su ba su ma sa'arsa ɗaya kuskuren annabinsu annabi yunus ya yi wa'azi ya wa'azi ya ga azaba ta rana ta zo maimakon ya yi jiran umarni ka huta sai gaugawar huta ya tsere don ka azaba ta same shi shi ne ya shiga jirgin ruwa ya bar garin ya tsere shi ka ta same shi to gaugawa da ya yi sai zamanto rahama ga su al'umma iya shiga jirgin ruwa alamin jarrabawa jirgin ruwa aka ce mutane sun yawa dole sai an rage yauni ka kowa hallaka aka yi ƙura'a kuma ta haɗo kan yunus aka ɗauka aka jewa duk isa tana cikin ƙura'ani aka jewa a ruwa kihi ya taɓa kuma a cikin kihin ne kuma abin da ya waka ne ta yi na tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce falawla kalmun musabbihin kalmatu bi ilam yub'asun Allah ce in ba dan ba ya zama to mai yawan tasbihi da wannan kin da ya zama a cikin tashin kiyama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya san ya hada ne kai tsaye koma ga Allah wannan da addaci annabi yake mata suna cewa adda zinnun shugaban addu'a cikin sunan turmuzi sai ka ce ba musulmin da zai roƙi Allah da wannan addu'a kan wata bukata Allah ya biya mishi cikin sunan turmuzi ruwa ta inganta haka cikin sunan turmuzi ya ce ba wannan da zai roƙi Allah da wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai kai kuma wani adadi na faɗin da ya shahara na ya ɗashi awa kai raka biyu kai kawa a cikin sujada duk wani bai tabbata ba in ka ji wata adda a sujada a karanta wata ƙur'aya ƙur'ani ko sura ba sai mai inganci ka kaba kanka wala ma in ji ƙur'ani ya ce a karanta wata sura kaɗa a cikin sujada ko ai ƙur'ani ba da zama bai inganci annabi ya hana a hana shi kuma ya hana duk ƙur'ani bai a sujada kun ba ruwa ta inganta ta kawo ta addu'a a sujada ta ƙur'ani amma ita addu'a karan kanta addu'a ce mai istijaba annabi ya mata suna ma sai du'a shugabannin addu'a kenan addu'a ce mai muhimmanci kama annabi salati kai kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai kai daga hannu da jama'a da fata to kenan Yunus shine kadai al'umma shi ce ya ya tahi azaba ta zo suka zo suka yana suna neman shi kuma annabi ya tsere babu shi sun zo su yi imani babu shi Allah ya dakatar da azaba Allah ce su kaɗai a duniya aka ma haka azaba ta zo aka maida su kaɗai Allah ma haka kenan Allah ce haka halin mutane yake ba sa imani hatta ran azaba a saka azaba ka tangadan fayatihim bakatatan kuma la shurun azaba za ta zo kwaram babu shi shi kenan aka yi kuma فيقولوا فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون
Allah ce fayakulu hal nahnu munzaru bayan sun hada kwaram azaba ta zo suka neman a dan an dan dakata mana a dan jiraye mu a dan ba mu lokaci Allah ce afa bi azabina yasta'jilun sun mutane yanzu har azabar ta mutum ke nema a kawo a kawo gaskiya ne na rashin sanin Allah shi ce ka haka yanzu Allah zaka mana wani barazana kawo azaba alƙa neman azaba da kai neman Allah ka da kanta haka ka neman a kata a kata da gaskiya ne na nan da sabon sabon kare ne Allah yayi inkarin wannan mugun hali na neman azaba azaba a kawo shi azaba afa bi azabina sta'jilun shin azabar ta mace ake neman gaugawarta Allah ce afara'aita in mata'anahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun shin su mutane da jin daɗi da wadata ke yaudara ke ruda sai suka dara Allah ce muka bar su muka ji yadda da su daɗi shekaru a ci a more shekara nawa daɗi lafiya ba ciwon kai ba masasara ga kuɗi ga wadata ai dai ai da kuka shi an ji daɗin an more su ma ja'an maka wannan dai abin da Allah ce zai zai zo he zo da Allah ka za ka dara ka samu matsalar abu yau ka shiga nawa kullum ka ji daɗi ba matsala ko da a sa maka kun zazzaɓi kun masasara ta wuri ɗaya masasara kun ta wuri da ka ji kullum daga ji tun da ba taɓa inda duniya ba ko mai kamar shi wani ɗaya na masu sana kur a gama ka da fari ka ciwon haƙori ma ko ciwon ciwon haƙori ma ka ci ka da wani daɗi ka in ka da wani daɗi ka ci in ba wata cuta ba wani cuta a cikin ka da ka iji mai wutan Allah maka hidan ku ba wata cuta mai sauƙi wa hidan ku Allah Allah maka mai sauƙi amma dole Allah ka maka da ita duk wani jin daɗi ka mace da shi to bale kuma azaba ga wada azaba Allah ka gaba da haka nan kakka rubu da jin daɗi da wadata a ɗan Allah ka da wani abu da ke zaka zaka gwamnati ya kare dama tabbas duk abin da ka ji daɗi ya kama ci babu shi cikin Allah ce kaddara a bar su in mata'ana musulmin mun ji yadda su daɗi shekaru sun maja ahun makarɗin abin da ake musu alƙawari sai zo ma'amana an makarɗin mata'un kuma wannan abin da su yi rufe su na duki ya su ji daɗin azabin ta zo ba bai musu amfanin kwal a banza kurin sun gama ya wuta na liyu yanan jan hankali ne kai jin da wadata da talalar Allah ta yaudare ka ka tsaya cikin sabon Allah ka yi kokarin gyara tsakanin ka ɗan uwa muna magana azaba ta zo yanzu sai yanzu ka dawo sabon azaba ba baka mutuwa nawa suke cikin iya cikin lafiya faɗi mutu ya ta he dawo rubanna ma zai mutu ya kwanta sai ya kulle wata kitabun mura da sa za a yi da shi ya mutu cikin dare nawa kai ya kulle ta an kullum an yi tsere dama ya gobe za a yi wata ya kulle ta ta ya mutu da ya mutu an kare to ta dai azaba ta an kare kenan an yi maka dose an yi maka dinka cikin hadari kenan kahin ta zo yi kokarin gyara tsakanin ka da Allah shi da ba nake fata fata a yi kokarin gyara dan adam halin shi ne banna halin shi lahi amma abin da ke nema ka komo ka koma ka gyara da Allah ka hanya kama kana azaba ko lokacin kai da yau kiyama tashi da yau ka mutu duk daya a wajenka duk da rike dutse ne ko mai sauran ba mutuwa sakamako mai za kiyama sakamako duk ɗaya ne a wajenka yi kokarin kullum gyara kullum kakan rudu da talalar Allah ya ce wa وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين
Allah ce wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munzirun zikra wa ma kunna zalimin Allah ce ba mu taba halakar ba da wani gari cikin garuruwa da Allah halakar ba garin da Allah halaka haka kurin kun zuga azaba ta kurin an musu kurin halakar da su haka kurin a Allah ce illa laha munzirun adalcin Allah da rahama ta Allah ga bayi bai aiko da azaba haka kurin ba da dalilin sai an haiko da galgadi ku gyara ku koma ga Allah tun Allah suna kaman wasa ake koma ƙarya ake haka iya ja kuɗi su ce ƙarya ce wani ma a kashe haka suka yi ta rayuwa ana wannan hali ne mai galgadi ya yi su kiya ta kwan Allah yake saukar da azaba man a gida mutum halakar da kowa lokaci guda a marhama ce ta Allah ga bayi sai jinkirta mu kai shekartaka shekaru a hukumu ka tuba ka gyara Allah gawarta maka kuma saka aljanna shi wani abin rahama da mata Allah shi Allah laksa Allah gafuru kuma rahim kai bannan ya musali zina ce shan giya ce me yake ta yi Allah ya so lokaci guda ka maka lokaci guda kuma a roƙo kama ka mutu ko da tsaya na da wani cuta ka da mutum da ya haye haƙe ko rubuta na wata cuta ka mutum kuka ya ce ya ce ya maladi ne wani aya ce amma dole mun tafi ko kuma ti haƙi ko bai mu ku haƙi ko bai mu ya haƙi ya kai shi kita ta hamar alkita wannan aya ce gare ka Allah ya ba kowa kana to Allah ya barka ka kwanta ka tashi ka je ka yi shigantaka ka je gidan karo ka je gidan waye duka nayi Allah iya iya kama ka lokaci guda wannan abin da iya wani ma shekaru yi Allah bai kashe shi ba domin Allah ba kuran ne ya tuba ya ta kuka ya kuma galatar da zama ga Allah sai Allah ya gamata mai gaba daya in mutumin ta zarbe ruwa kai ta kama kamar ni ta zarbe wata mutum ya ta kamar ni ya kawo kaza baka ta kai kama abin kama Allah lai ga mutum ana bai adalci shi ya ga shi girman shi kamar wani shi ne ko wani da yawa rama yawa wani tausayawa bai ba shi kuɗin shi kai ka sa mashi yanzu kamar ni da wani kamar ni wani zai maka kaza no ita take magana ita ya wuce kamar ni wani zai maka kaza wai iya yi ya mai wani abin kirki ne bai ba shi kuɗi gwami kaza gwami suwa da ne shi kudin shi ne kamar ni dama kaza da kai kam Allah ta wa sai Allah mai marhaba ne to Allah duk abin da ka hin kyale ka tsakar rana mutum sai tuba Allah ya yi gaba daya da karewa rahama ta Allah kuma ya sashi gina aljanna eh sai da haushi ma ko a duniya kuna bar shi ko ai ko da kada ka aljanna eh kan ka aljanna sai Allah ya ce Allah ya kasu da biyu daya ya kashe daya bisa gamin aljanna shi wannan an kashe shi iya musulmi wajen hadin bisa bidin da wanda kashe shi sai tuba shi ma ya musulunta shi ma shahada shi kai kasar aljanna ya kashe ka kuma bai kulbi aljanna gaba daya amma wannan za a ma ta sirrin min gilla irin ala ya fita a dawo na ta duniya tun da shi ma ya imani da ya kawo ne ne ya kashe ka yanzu ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan misali kuna cikin yaƙi wani ya cire mahamsa da hannu ko wani abu ko ya kashe wani ya kewa ya karma shahada ka hanyar dawo karma shahada na can kashe shi kai zaka koma matsayin shi ka hanyar kashe ka kai shi duka kai da jininka ya halitta Allah kenan Allah gafuru ne mai gafara ne mai jirka ne Allah ce kenan wannan Allah ce ba garin da muka hallakar sai an aiko da mai galgadi Allah ce zikira wai Allah da yake aiko da mai galgadi a iyaye ne don tunatarwa da yanke hujja wa ma kunna zalimin Allah bin zalimtar bayi idan kuke an ga muku daga muku bayan muku kashe muku kashe muku kashe ko ya muku bar abin da aka zama muku kashe in kun kiyaye ne to kun Allah ka da azaba kuma halakar da ci gaba wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un إنهم عن السمع لمعصولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
التي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما تدعون التي ana magana ana magana da matsayin Qur'ani shi ne wannan Qur'ani ba shedanu ba suka sabkar da shi kuma wa ma yanbaghi lahu bai dace ma a matsayin shedani a ce ya zo da littafi kamar Al-Qur'ani ba irin nasa bane ba irin nasa bane ba bai dacewa da irin ba aiki shedanu ne ba yace innahum domin su shedanan da kuke tsammani ko a ce sun kawo wani abu daga Allah innahum an sam'il ma'zulun su tana an kare su an sa musu hijabi daga zuwa jin magana a sama ada malaiku da aljannu kan ai kusa mutan alqurani suna zuwa cin kaso sama su je sama suna jin magana ta malaiku in za a raba ba a duniya sai su samu labari sai su kasa su kawo wa bokaye daga na samu asalin bokanci daga na samu tushe sai a samu sai a yi katarin su ka labari ko ka wani sai a samu abin yawo kana su ka wani ma wani da wani kai su kasiyar daya sai ya dubu ya kuwa abin da su ba abu ya ban labari kuma yau kana shi kenan kuma kowa ce to yanzu kenan ganin saukar kuɗa da kuɗani don allah ya kare wani shubhar allah ya sa sama hijabi aka sanya mata garkuwa ta turmamu shedanu idan suka nisa sama suka je sai suka an koro su wuta ta biyo su suka tambaya mu sani ba wannan abin da ake yi sabo wani alheri ne ya zo ga duniya ko wani shari ake jinsu muna zo zamana kana wai zahana mu kan samu labari an saukar da alkurani mu zan da zo kenan shidanu ba su ba zuwa sama kenan ba gamin ƙura'ani da shi ɗan ba irin maganarsa ba ce ba irin kalmarsa ba ce ba wannan daga Allah yake tanzilin na rabbil alamin dan haka ne Allah ce gaba wala tad'u ma Allah ilahan akhar فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين fala ta da'u ma'allahi ila ahad dai jigon magana ana kira kakka kuskura ka bauta ma Allah tare da wani ko ko da mala'ika ne kowane ne ahad ba wani mai matsayi a wajen Allah dan daraja da girma a wajen Allah wanda ka haƙi a bashi wani abu na Allah ko da mala'ika ne abin ɗan wake kai mutane ke boro wajen malaman tsubu wanda za su ce maka wurdina ruhani ai su ruhanai mala'iku ne musulmi a aljannu musulmi aljannu musulmi ne haka suke cewa su ruhanai wa ba maka wuji ne kiran wani ruhani ai shi ruhani mala'ika ana aljanni ne ma musulmi musulman aljannu ne su ne ruhanai kaga nan rashin sanin tauhidi ya kawo magana zo da tauhidi kai kiraye mala'ika jibril ka kawo ce ma'ana iya kada akan mala'iku kiraye jibril ba aljanni ba tafi ba kai mala'ika jibril ma a kawurce kawurce ba a kiran kowa fada ta domin allahi ba a kiran kowa da haka kiran kiran wani kan ba ka wani wurdi ko muwa ne na a kira shi annabi ne mala'ika ne ba a kiran kowa sai allah allah ba wani ba ba kowa ba wani allah ne ba wani ke haƙƙin allah ko irin aikin allah me ya ce wani bi kunna kufu wani hajji ba wani abin allah da wani ke yi ya ce fatakuna min mu'azzabin in kuwa har ka bauta ta mu wani tare da Allah to za ka zamanto cikin lamun wanda za a ma'ana wa an zira ashirar ta kada ƙarfi na kuma Allah ba mun tashi umarni ka yi gargaɗi da yan cikin gida danginka na kusa na ji yawa kana a makka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin da'awa an mai umarni ya kira ya famin shi yan gidansu ya kan safa ya fara da ƙwarai shawa taushi-taushi bin hashin aika je da gida da abbas ka har gaɗi ya shi fatima bayan ya musu kira cewa kuna ga inda zan ba ku labari kan dutsen safa yawo zan ba ku labari a bayana wasu jama'a mayaka za a kawo muku hari garin maka za ku gaskanta ne ƙwarai zan gaskanta kai mamman ba zan ce ku da ƙarya ba za mu yarda sai to ni mai gargaɗi ne kayan wata azaba mai tsanani ta zo ce ko da kalma guda kalmar la'ila illallah ku samu rabota a wajen Allah anan ne wanda ake cewa abu lahab alihaza jama'atana ta tabbata ka sanar yau alihaza jama'atana yawa annaba a tire kamar Allah wani da wannan kuma da wannan kuma tara dan wannan kuma tara yawa annaba a tire shi aka asa kwa tabbata da abin da wata aka ce asa kwa hannaye biyu na abu lafi sun taɓe shi ma taɓe kamun abin da ya yi ya yi wa'azi ya gani daga gani mai kwan imani a shi mai a tare magana kira ya kirayi dukkan ƙurishawa ya kirayi yan gidansu abbas duka wanda safiya maganar fatima ku yantar da kanku daga wuta ni da abu ne an kuma da shi dole ne ba allah ba ala a tare shi mata mai amfani ku yi kowa ya ta kan shi shi ne galgadin ka yi galgadi ga danginka na kusa وخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين كما كان أمرني كذا من تم تمشي مالي بسوق مالي كسست بتهو وجهك نا كاجا تا تدون دي بيك daga cikin masu imani nan kalmar janah an ce si'ara ce ta tausa ko ta dai kaza da yayanta idan ta hada take kare take kare take kare take ta tattarewa tana karewa kawun danje ta kawun kawun hadari da misko sunan misali ake kawo hatta magana uwaye yau ka fitar majina ka jirgin na rama na uwaye su sarta musu wuki na rama wanda wani malami ya kawo wa najeriya wai wuce wa duka ma uwaye allah ce waka fitar na majina ka jirgin na rama ka su sarta wuki nan ka fadi ka mutu kana da wuki kai ba baka wuki ka fadi ka tsirku daga uwaye idan ka ce to an ce annabi to annabi gama umarni haɗu waki an ce wuki ne ko to annabi wuki gare shi ko annabi ko haɗu waki ga gama masu imani annabi ka umarni waka fi jana haka ko kai aka ce annabi sassarta da hukuncinka ga masu imani in hukunci ake bi in haduwa ake bi annabi zai wa masu imani haduwa zai hada gaban su kai da su wannan kullum ana kawo wani kalma ce ta tausayawa ka tausayawa duk suke tare kan masu imani a ji hannun annabi zama to mai tafshin hali eh mai sauƙin hali ga masu imani fa ina asau فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم fa ina asauk wannan kira da kama danginka in sun saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'malun kurin ka ce ni na kubuta ba ni ba ku ba na ba ruwa na da abin da kuke aikatawa da maza kuma wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim kuma ka dogara ga mabuwayi mai jin kai Allah kenan allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin wanda Allah shike ganin ka lokacin da kake tashi cikin dare na sallah ko tare da jama'a kake Allah yana ganin ka duk inda kake a duk halin da kake ciki kuma innahu huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma masani game da bayin shi ta gaba هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Allah ce halu unabbiukum alaman tanzal shayatin kun san ba ku labari kan irin suwane ne shedanu ke sakowa suwaye mutanen su abokan mu'amalar su yace tanazzal ala kulli afakin shedanu na sabka kan dukkan makaryaci mai zinihi mafalalatace kin ba irin Muhammad ba kowa san Muhammad tun kirki ne mutum kware ne ce a zai gabar abu na kina kwanta kenan al'adun maza da ƙur'ani bai alaƙa da maza Allah wannan da shidanu ƙur'ani daga Allah yake shidanu ga irin nasu maƙaryata maɓannata fajirai su ne mutanen shidanu ya ce rukunan sama shidanu kan ji hau da kalma ga masu mamasu mamala da su amma wa aka sarhun kadibun Allah ce mahi yawansu ƙarya suke nake akan samu gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Huraira kan maganar ayatul kursi da shi dane ba shi ta ana bace mashi sadaka ko ka zo ko sadaka ko ka zo ya ma gaskiya anan amma makarici ne wa ka zo mu yawan ƙarya ne amma anan ya gaskiya kenan akan samu gaskiya amma mafi yawa halin shi danu makarici a ƙarshen wannan aya ake kashe ga duk dan rukuya duk mai rukuya ya hankali da labarin aljanni ya wakana an shayi mara lana rukuya mutum ya magana shaidan ya magana ya ce wane yawa wane magani a wuri kaza aka binne dukkanin shi a zuci shi dai su gama fitina nawa suka gama fitina suka mutane sharri kuma ya tabbata sharri ne ƙarya ce mutum da aka ba abin shi ba ko sani bai taba yi ba amma ya ce ya ce a wane ya ce wane ya maganin kaga su kula fitina to dan aka ai hankali da su suka ji ho kalma amma ce mahiyawan makaryata ne ai hankali yace wa shu'ara والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
Allah ya ce wa shu'ara ya tabi mawaƙa halakakku batattu ke rusu mawaƙa sala ba ka bake baka misali a laftar a nan fi kulewa da yihimu daga shi mawaƙi komi hudu yake dan waka ta daidai don yin zarin zarin waka komi da ko shirme zai don dai kuma shi daidai ke ba ruwan shi da gaskiya ko ƙarya komi zai wada abin da biyu ma zai wada ya wada ma ƙarya kai ya zagi ma a wani don dai kurin ya abin shi zo daidai in an san mahi yawa an san aka ce waka waka da ake nihi abin zargi an san mawaka makarnata masu kalmomi na baka ko da magana ta banza balle irin da ake gamawa akwai akwai nan labarin magabata ko sakani kan maganar waka waka akwai a shi'ir haka kalmomi masu kyau wannan ruwa ta tabbata nan sallama cikin adabin furan na na bukhari ka ruwaya annabi ya ce ita waka da ka san magana ce in mai kyau ce mai kyau ce mara kyauta magana ne ba mai ake faɗi a ciki madura ana magana waka ta kalmomi da ake na hausa amma banda mai kiɗi da ganga da alketa wannan ba wani saɓanin haramun ce don wajen ana magana kan saɓanin waka waka irin ta kalmomi wannan ita ce akwai mai kyau akwai mara kyau amma inda an buga gitar a buga music wani haramun ce kaka ba a eh duk masu kawo shubuha ta waka suna kawo kan mas'ala ta shi irin wani kalmomi da ake wani in masu kyau ne ba batsa a ciki ba na suka addini a ciki za ce masu kyau ne in kuma akwai batsa a ciki ba su kyau amma inda an kawo kowatan za a kawo mai dadin amma a baga mizin a sa mizin to na zan haramu dalilin mizima magana abin daban ne a takaitar da Allah ya ce mu damu idan lokacin namun gama Allah ya ce su mawaka baka ga cewa alamtar annun fi kulli wani yamun baka kowane koyi hana suke mana komai ne su wani da waka sun zuru ne wa'annam ya ƙorinu ma laifa alun suna hada ma abinda ba sa yi kalamas su da abinda ba sa aikatawa to tun da Allah da ya zargi irin wannan mawaƙa da an samu a can zamani suka wa manzan Allah zamba suka wa addini zamba annabi ƙwarai amma ya sa a rama tafai sun rama su musu zamba su masu rama su kalmomin zambo su musu zambo zambo zamba daban su musu zambo ba eh kaji hausa haka ne kenan sun su hassan sabit annabi ya kira ce hassan ka musu mai da musu kalma kalma ka ta hibu ta hibu ka bi ciwo a kansu mai da musu kuma zai mai asar imar sun zambo har ta yi kiyama ka gama yawo ya bata gidan ni ma gidan ku har abada kun gama yawo hassan ya iya zambo mazabbaci ya iya zambo ya iya zambo kina Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat wanda Allah ya ware yau suka imani suka yi aiki na gari wa zakaru la kathira suka ambaci Allah ambaci mai yawa kin sun koma ga Allah wan tasaru min ba'd mazlum kin da sun suka koma su bada sun zaman suka koma suka gyara kuma suka maida zamban mai suka wa kin suka suka kare addini da wakansu kin suka suka rama suka taimaki addini bayan da sun zalunci ko sun cuci musulmi suka rama musulmi zalimcin da aka na zabo Allah ce wa sai alamun dalilin zalimin ayyamin kalabin kalabin sannu da Allah ce duk wani azalimi zai sa ina zai kuma nace makomashi tabbas kenan kiyama tana yi kuma lokaci ya yi ko wani azalimi zai sa makomashi wannan gari mun tuka abu da mun tuka suna insha Allah Allah kai mu kai zanto Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ga tambayi insha Allah kenan anan da bayan da aka